الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka yau muna ranar lahadi 26 ga watan zulhijja hijira 1445 wanda ya dace da 30 ga watan shida shekara miladiya haihuwar annabi isa dan maryama alaihi salam 2024 za mu fara karatun wannan littafi mai albarka lamiyatul af'al wanda ta shahara da wannan suna ita wannan lamiyatul af'al tana bayani ne akan abin da ya shafi ilimin tasirifi ilimin tasirifi kuma can ada da ana karatu kusan shi ne ma littafi na farko da ake farawa da shi a babin sarfu shi ne na farko da ake farawa da shi da yake wannan ƙasa littattafan sarfu ba su da yawa sosai ba su da yawa waɗanda ake ta'ammuli da su musamman wancan lokacin a baya kusan lamiya ɗin ita ce sai sharhinta jami'ul amsal da kuma addurarul lawame' na Malam Tahir Fairamma da kuma littafin Muhammad Salih Alfullani ko Alfullati wani ɗan barno ne ba Fulatani Murwis Sadi. To kusan wa'innan littattafan su ne ake ta'ammuli da su a wannan ƙasar. Wannan ina magana a zamanin su a Shehu Abdullahi ba ina magana a wannan shekara sama ga ɗari biyu da suka wuce. kusan su ake amfani da su to da sheku abdullahi ya zo sai ya ga duka littattafan a wannan babi ba su biya bukata ba duka duka ba su biya bukata ba to sai ya ga ya zama wajibi ya rubuta nasa to nan ne ya rubuta al-hisnul rasid aljami'u madinata ilmi sarf a nan ne ya rubuta shi a asali ita lamiyatul af'al wanda ya rubuta ta shi ma sananne ne muhammad ibn malik mai alfiya alkhulasa to bayan ya rubuta alfiya duk da alkafiya ya fara rubutawa tana nan baiti dubu uku da wani abu a na hau sannan daga baya sai ya zo sai ya talhisinta to shi ne sai ya rubuta alfiyatu bin malik din da kake ji alkhulasa baiti dubu da dan wani abu to a ciki bai yi tasriful af'al ba an gane bai yi magana na tasriful af'al ba to shi yasa sai ya ɗauki alƙalami sai rubuta lamiya sai magana kawai akan mafi yawa akan al'afa'al saboda ya zamo tamamul fa'ida can cikin alfiya mafi yawa za ka karanta su abubuwa ne na tasiriful asma abin da ya shafi sunaye ma ka ga wani abu wanda ke da alaƙa da fi'ili to wani dalili ya kawo shi kuma ba yawa babu yawa sosai to kusan wannan lamiya ta shahara idan ka san alfiya ta nahau tashi ta shahara to haka wannan lamiya ta shahara amma a wurin ɗalibai eh ko ina ka te a duniya za ka ji wannan littafi kuma ko ina ana amfani da shi wannan littattafan nasa guda biyu Allah ya sa musu albarka alfiyarsa ta nahau duk duniya ko ina ana aiki da ita haka ita ma lamiyatul afa'al ba inda ba a santa ba to wannan littattafan guda biyu Allah ya sa musu albarka saboda babu shakka ya yi ƙoƙari a ƙwarai-ƙwarai da gaske to abin da ya shafi shi sarfu karatun sarfu yana daga cikin ulumul ala kuma malamai na cewa fardu kifaya ne ma'ana dole ne a gari a samu masanin sarfu dole ne an gane saboda duk gari wajibi ne a samu mufti mai fatawa mai alƙalanci misali in suna da tsarin shari'ar musulunci mai tafsiri da makamantansu to shi ma cikin sharuɗansu dole ne ya zamo ya san surfu in ya sani to shi kenan laifi ya ɗauke ma sauran amma da sharaɗi ga wanda bai sa kansa harkan malanta ba shi kuma wanda ya sa kai ne harkan malanta to shi sarfu wajibi ne a kansa wanda za a yi bugo masa waya a yi masa fatawa ko a tambaye shi fassaran aya ko hadisi ko ya hau mimbari ya kudu ba ko ya rika laspika yawa mutane wa'azi to shi sanin sarfu gare wajibi ne ba musahabi ba ne dole ne ya san sarfu amma wanda shi ya yadda ya zama ami shi bai sa kai ne ya zama malami ba baiwa kowa wa'azi baiwa kowa fatawa kaga ya shafa makansa lafiya to shi sarfu ba dole na gare shi ba amma kai da za ka tara mutane irin wannan da muke yi wajibi ne ka karanta saro ka sa abin da ka sani an gane? eh to mu kiyaye da wannan karka ji an ce fardu kifaya ne to sai ai malam wani ya san sarfu ni ba sai na to ka daina wa'azi ka daina fatawa idan ai ma fatawa ka ce to aje wajen malami ni ba malami bane ya neme ka wa'azi ka ce a nemi malami ni ba malami bane sai dai in hikaya za ka je kai ka je wani ya fassara aya wanda shi ma an ka yadda da shi to yadda ya kai ma ka je kai ka faɗa to wannan fassara ba tawa ba ce wani na ji sai ka yi wannan bayani don in kai shiru za a ɗauka fahimta ka ce to kai kuma ba kai kuma ba ka cikin waɗanda ake buƙatar fahimtar su saboda ba malami hake ba ana fahimtar wannan? to wajibi ne ga ɗalibin ilimi ya san tasirifi kamar yadda ya zan wajibi ya san na hau to tasirifi ma wajibi ne gare shi kai shi a sheku abdullahi ma yana ganin ma sarfuɗin ma ya zama wajibi saboda ya ce shi na hau matsayin uba yake shi kuma sarfu yana matsayin uwa eh sarfu yana matsayin uwa to mutumin da ya sa kai ne a harkar malanta ko ɗalibta bai da nahu bai da sarfu to daidai yake da mutumin da bai da uba bai da uwa bai da sama bai da ƙasa ke in kuma ya san nahu bai san sarhu ba to yana da uba bai da uwa in kuma ya san sarhu bai san nahu ba yana da uwa bai da uba kaga shege ke kaga hanyar salama shine ka san nahu ka san me ka san sarhu to in ka san baka da sarhu to baka da uwa fa a ilimi don ka san nahu to kana da uba shi ma in ka gane amma ka tashi zuwa neman uwa to ka ga mutum ba uwa ai da mi akwai matsala eh to shi yasa a cikin alhissun arrasin yake cewa ummul ulumi min abiha arhamu النحوي واجتماع زين أقوم وعندنا لمية الأفعال وشرهها الجامع للأمثال أهم شيء فيه للطلاب وقد أخل بعض ذي الطلاب إذ أهمل التصريف للأسماء بالنص والمثال والإيماء هذا قرشاء من ليكي yace annahu ummul ulumi uwa ta ilmomi gaba ɗaya to shine sarfu kuma arhamu shi sarfu ya fi tausayawa ya fi tausayin ɗalibi daga nahawu nahawu bai tausayin ka idan san uwa ta fi tausayin ɗa sama ga uba shi sarfu tausayin ka yake shi yasa za ka ga babu wahala na hau kan babu ruwa ne eh na hau baya tausayi sai ce wajti ma'uzai ne a ƙawanmu amma haka tara na hau da sarfu to wannan shi ya fi zama daidai in kana son ka kubuta in kana son ka kubuta wurin Allah to ka san na hau ka san sarfu to kun ga muna ta karatuttuka da yawa ba saruf kawai mun rike uba ne ba mu da uwa ba mu da uwa a ilimi to shi yasa Sheikh Abdullahi ya ce wajtima'u zaini a qawam a hada bin to shine yafi zama daidai sai ce a gun mummunan mun taso akwai lamiyatul af'ali a wurin shine wannan tun zamanin su abdullahi ita ba su suka yi amfani da ita wa sharhu hal jami'u lil amsali gashi nan da kuma sharhin ta jami'u lil amsali wannan shine jami'u lil amsali kenan sai ce ahammu shay'in fihi lit tullabi waɗannan littattafan guda biyu ka haɗa wannan ya ce to suna da matuƙar muhimmanci ga ɗalibi a babin tasriful af'al sai ce amma wa ƙari a halla ba a zai labi sai dai akwai abin da ba su kawo ba kuma ga da mahimmanci ba za su wadatar ba sai ce iz ahmala tasrifa lil asma'i saboda a cikinsu babu tasrifin sunaye to ka gani shi kuma tasrifi abu biyu yake shiga fi af'al al'afa'al da kuma al'asma to su sun tsaya janibin al'afa'ali to kaga akwai saura akwai mi to shi yasa ya rubuta alhisdun rasin na mance ban fito da shi ba eh duk da wasu a can baitocin da suka zo ya ce wasu sun zo dan kakkara wani abu kamar shi tsahir fairan a cikin adurarul lawame ya dan kawo abubuwa na sassiriful asma' amma ba da yawa ba ba da yawa ba haka shi ma malam salih alfullati shi ma mai murwissadi shi ma ya zo ya tashi lamiya ita ma lamiya ce bai ci kusan dubu shi ma dai akwai abubuwan da ba su kawo ba sai a sheku abdullahi ya ce duka dai da lamiyatul afa'al din da shi jami'ul amsali din da addurrul lawami' da mai murwissadi duka dai sun takaita to shine sai ya rubuta alhisn rasi sai ya kawo abubuwan da duk ba su kawo to ka ko ka karance su dole sai ka karanta alhisn rasi dole shi yasa shi malam baharaku shi ne mai jami'ul amsal to shi da ya zo sharhi ya kawo abubuwa da yawa hatta a layin tasriful af'al ɗin kuma ba komai ya kawo ba ba komai ya kawo ba to sai da shi a shehu abdullahi da ya zo sai ya ɗoki littafin gaba ɗaya sai ya kawo abubuwan da ba su kawo ba saboda shi fi'ili mujarradi muna da ruba'i ma'auninsa fa'alala muna da sulasi fa'ala ko fa'ula ko fa'ila an gani? to wannan guda hudun da muke da su kowannensu yana da ma'aunayi to shi shi da ya zo fa'alala abin da ya kawo masa bai wuce kawo masa fi'ili tamanin ba ruba'i kenan mujarrad sannan fa'ula shi ma baya da yawa sosai na lazimi ɗin nan shi kuma da ya tashi shi ma bai wuce kawo ɗari ba sannan fa'ila mai kasara shi ya ɗara fa'ula shi kuma bai wuce kawo ɗari biyu ba ɗari biyar afuwan ɗari biyar to fa'ala shi adda yawa shi kuma ya kawo masa fi'illai kusan dubu da ɗan wani abu duka da in ka tattara a fa'al ɗin da ya kawo misalansu ba su wuce dubu biyu ba amma shi a sheku abdullahi da ya zo cikin alhisnar rasin sai ya ɗauki dubu biyun duka da ya kawo sai ya ƙara dubu biyu suka zama dubu hudu kaga cikin alhisnar rasin za ka samu kusan fi'ili ko misalai na fi'ili sulasi mujarradi da kuma ruba'i mujarradi shi ma kusan dubu hudu to haka malamai ke aiki ya kawo dubu hudu shi ma a shehu abdullahi bai kawo duka ba sai aka samu shehu dan mai toka da ya zo shi kuma ya ɗauki alhisnul rasin ɗin sai ya masa sharhi ta amirul hisni shi kuma ya kawo su a fa'al waɗanda a shehu abdullahi bai kawo ba eh shi ne eh to kai ma sai ka duba kai ma in kana da ba'a sai ka duba abinda ba su kawo ba kai ma ka kawo za a karba ilimi ne in ka kai amma to haka malamai ke aiki so in Allah ya ma fatahi shi ma dan mai toka din sai kai mai istidraki ce to kai ma ga wasu afa'al ka je kayi bincike eh wanda baka kawo ba a sheku abdullahi bai kawo ba baharaku bai kawo ba cikin jami'ul amsali kai ka kawo sai ka yi bayani kai ma kai naka rubutu sai duniya ta amfana to haka ilimi ke tafiya eh amma yanzu dai ka kwanta ka ce ai mazaje sun kare to ku yanzu kenan mata ne kenan ku mata ne da riga ta tabi ta maza kenan so Allahul Musa'an wallahi mu tashi tsaye yadda muke ɗauka ilimi ya wuce yadda muke ɗauka karatu ya wuce to kusan wa'yan littattafan ne su ne ake amfani da su a nan a ƙasan nan tamu najeriya a babin sarfu waɗanda suke mu'tama daidai duniya ilimi ta karɓe su akwai wani malam muhammad mahi shi ma ya rubuta tuhufatu tsullabi a sakkwato yake wani matashi ne ba fulatani to shi ma ya bayani ya ce wa ƙallafi na kutubu tasrifi wa ba'duha tas'ubu lit-tullabi ya ce shi ma ya fahimci littattafan sarfu sun yi karanci waɗanda annan sun yi nauyi ga wasu daga cikin ɗalibai su ne musu wahala haka alhissunan rasi ba kowane ɗalibi ke iya karatunsa ba baiti abin nan misalai ma da ya kawo na al'afa'al ɗin dubu hudu ma ka yi ƙoƙari ma ka san su ka haddace su ka san ma'anar su mato wanda wasu abu to shi yasa ya rubuta tufatul tullabi shi ma za mu karanta shi wani lokaci manzuma ce ita ma kuma ya sauƙaƙa abubuwa matashi ne warin ma haka yana nan a sokoto ban zo da ita ba amma dai wani sati duk za a nuna muku su so saboda haka su ne dai littattafan da yanzu ka iya cewa ake ta'ammuli da su lamiyatul af'al sai sharhinta to shi baharaku bayan ya yi wannan jami'ul amsali kuma sai ya zo wanda wasu na ce mai da asharhul kabir shi jami'ul amsal to da ya zo sai sake yin kuma sharhi karami ya samai suna da asharhul sagir wannan shi ne sai ya takaice wannan a cikin wannan an gane? eh sai ya takaice in wannan ya maka nauyi to kaga sai ka fara da wannan sai ka fara da wannan in ka karance shi kaga abin da ya kawo to sai ka koma ga wannan kaga shi ya yi sharhi biyu kenan ya yi babba shine jami'ul amsal wanda a sheku abdullahi ya ishara zuwa gare shi sannan kuma ya yi wannan eh malam baharaku babban malami ne ya yi sharhi ga murhatul iraq tuffatul ahbabi shi ya yi ta shi ya yi ta to wannan kenan to me ilimin sarfu ilimin sarfu a sheku abdullahi ya yi ta'arifinsa so in mun koma cikin littafinsa kaga sai mu je sauki kuma ya kawo su sashin mabade na ilimin yake cewa ilmu mabani kalimin tusarrafu linaili ma'anan auli lafzin khaffafu fi mutamakin ismin aw fi'lin surif ka masdarin lil fi'li aw lil muttasif yazo yace a cikin alhisnul rasi yace shi sarfu ilimi ne wanda yake na mabani alkalim wanda zai koya ma yadda ake gina kalmomi amma kalmomin nan su sarrafa waɗanda suke juyawa ba ruwan sarfu da fi'ili mutamakin abin nan jamidi irin su laisa fi'ili baya magana a kansu duk fi'ilin da baka juya shi daga madi zuwa mudari zuwa amr ba ruwan sarfu ba ruwan sarfu kaga za ka ce daraba ya duribu idrib amma babu laisa ya lisu lis to irin su laisa ba ruwan sarfu ba ruwan sarfu da shi shi yana magana ne akan al'afa'alul mutasarrifa fi'ilin da ka iya juya shi irin su zaraba irin su kara irin su fataha da makamantansu katala da makamantansu an gane? sannan kuma da al'asma'ul mutamakkina shi ma duk sunan da ba mutasarrif ba ba ruwan na haure shi duk sunan da hali ɗaya yake ɗauka duk inda ka gan shi ba ruwan sarfu kaga abba ma'ir kulluha ba ruwan sarfu da su ba ruwan sarfu da abba ma'ir asma'ul mausula asma'ul ishara asma'ul shart duk ba sa shiga babin sarfu ba ruwanka da su sarfu dai ya yahe ma je can can wurin na hauku ta yi amma sunan da za ka ga ya ɗau abin nan ya ɗau mufuradi ya ɗau tasniya ya ɗau jam to shi sarfu yake kula da shi to me yasa aka kawo ilimin sarfu sai faɗi fa'ida guda biyu linaili ma'anan saboda a samar da wata sabuwar ma'ana wadda a lafazin babu ta yanzu da raba ma'anarsa ya buga to sai kana son ka ce yana bugu kaga yana bugu babu ta cikin ma'anar da raba to sarfu ne zai koya maka ce ya garibu kana son ka ba da umarni buga to kuma babu shi cikin daraba babu shi cikin yadribu to sarfu ne zai koya maka ce idrib idrib an gane kana son ka ce ya buga da yawa kaga babu shi cikin daraba babu shi cikin yadribu babu shi cikin idrib to sai ka yi taf'il abin nan at-tad'if sai ka ce darraba darraba zaidun amran zaidu ya bugi amru da yawa kaga wannan ma'ana babu ta a can sai a sarfa za ka san wannan ko kana son ka ce abin nan ka kawo ismul fa'il mai bugu shi ma babu duk cikin waɗancan da suka gabata sai ka ce doribun kana son ka ce wanda aka buga shi ma duk babu sai ka ce madurubun kana son ka kawo mubalaga wato mai bugu da yawa to sai ka ce darabun darabun ko darubun ko daribun ko midrabun ko daribun duk ba wannan mubalaga ne za mu karanta su kaga babu shi a can ko kana son ka kawo jam'u takasir kaga babu shi a nan eh sai ka ce durrabun jam'i ne na zaribun durrabun ko jam'ul muzakkar as-salim sai ka ce mi eh eh daribuna jam'ul muannas jam'ul muannas as-salim sai ka ce daribatun daribatun ko kana son ka ce abinda ake bugu da shi kaga duk babu sha'ani to in baka da sarhu ba za ka iya ka narko shi ba shine sai ka ce midrabatun midrabatun abinda ake bugu da shi ko kana son ka ce wuri kaza aka bugi zaidu sai ka ce madrab zaidin kaga shi ma babu sha inda ya gabata ko kana son ka ce lokacin da aka bugi zaidu shi ma ka ce madrab zaidin ko zarfu zamanin ko zarfu makani ko kana son ka kawo ba ka son ka kawo darban darban masdari ne a'a masdarun mimiyun kake so ka kawo sai ka ce madaraban daraba ya duribu madaraban ba ka son ka ce darban saboda larabcinka ya fara kwari kasida kake yi can ka kawo darban to kuma yanzu ana buƙatar ka nawa'a to sai ka sake amfani da masdarun mimiyun sai ka ce madaraban ضرب يضرب مضربا ده مضربا ده ضربا duka نفس الشيء to ya za a yi ka fahimci ƙur'ani ma baka da sauru eh ya za a yi ka iya larabci babu sarfu zai yi kuma duk wannan suna da cikin alƙur'ani an gane? to wannan linaili ma'alan kenan linaili ma'anan daga cikin fa'idodin sarfu saboda a samar da wata ma'ana wadda babu ta kamar yadda muka ba da misali auli labzin khaffafu wani zubin kuma tasirifi kawai aka yi shi don a sauwaka lafazi su laraba dama da abin da yake da wahala ba sa son shi yanzu ƙala asuluhu ƙawala asalinsa ƙawala to amma da ƙawala da ƙala wanne ne fi sauƙi to sarfu ne ya baka dama ya ce ka ce ƙala in an gaji ka kana ƙawala zaidun to an san baka taimaka karanta ba haka ba'a ya sayar asluhu baya baya kaga da baya da ba a wanne ne fi sauki eh kaga fi sauki eh to dama ka'ida na cewa iza ta harraka harfu illatin wan fataha ma qablaha qulibat alifan to shi yasa aka ce qala ba'a hmm? qa'ilun asluhu qa'ilun kaga qa'ilun qa'ilun wanne yafi sauki ka gani ka gani ka gani to haka suke sala kaga daga sa'ala ne to da sa'ala da sala wanne ya fi sauƙi sala sala ya fi sauƙi shesa sai ka yi suna eh sala sa'ilu bi azabin waƙai saboda sauƙi to kaga wannan sarhu na koya maka wannan ga yadda asalin kalmar take amma kuma sai a juya ta ko a yi kalbi ko a yi ibdali saboda harshe ya ji ya ji sauƙin faɗinta to wannan yana daga ciki shine fa'idodi guda biyu na ilimin sarfu aule lafzin khafaf to wannan su ne haka sheku abdullahi ya ce fi mutamakinis min kuma sarfa yana shiga ga suna mutamakkini da juyawa kana ya mai da shi mafuradi kana ya mai da shi tasniya kana ya mai da shi jam duk sunan da baya ɗauka wannan ba ruwan sarfu da shi au fi'ilin surif ko kuma fi'ili wanda yake tasarrafuwa daga madin mudare amr sai ba da misali kamas darin lil fi'ili kamar yadda ake narku fi'ili daga mazari shi daraba daga darban an ka ɗauko shi eh darban shine mazari shine mazari aulil muttasif ko kuma ismul fa'il ko ismul maf'ul kaga duk ana narko su ne daga wani to duk a ilimin sarfu za a koya maka kana son ka narko kaza ga hanyar da za ka bi ga formula kana son ka ce kaza ga abin da za ka bi ga formula to da ka haddace formulolin shi kenan a gane sau baka da wata matsala kuma a duk wanda zai nuna maka cewa ai wai za ka san addini ko za ka san karatu da wannan ulum ba ya ci amanaka ala ce sai da ita ake sanin sirrin addini shi yasa a cikin talhisul hisnin rasin yake cewa wa ba'da zafan nahwu wa tasrifu afdalu alatin biha ta'rifu asraru dinina wa zat tasrifu miftahu kanzihi lahu tashrifu a cikin talhisu alhisnin rasin ba cikin alhisnin rasin ba a shehu abdullahi ya ce wa ba'da za bayan abin da ya gabata na hamdala da kaza da kaza da kaza kaga fa nahu wa tasrifu nahu da ilimin tasrifi afdalu alatin duk wata ala da ake sanin ilimi da ita na addini to biyun nan sun fi ta falala saboda biya ta'arifu a sarari dinina wadda da ita ne ake sanin sirrin ilimin addini shi yasa ba na hau ba ka da sarfu kai Allah zai kyauta sai dai kawai in kana hayaniya mutane su waɗanda suka sa abin da suke su kalle ka amma sun san jahilci kake yadawa ba ka da alaka da ilimi ko da an kira ka ko a shehu ne ko dabta wasu na nan sai dai in ka buɗa kawai ka tun da yawu ka rufe ka yi gaba an ɓata nahu an ɓata sarfu an ɓata imla'i shi komai bai sani ba kuma wala ya dari annahu la ya dari kuma ana kira ne dokta ko a shekuwa ne ko shugabawa ne suna nan muna ganin su sun yi tsaya su yi karatu sun yi tsaya su yi karatu ka gani hayaniya kawai suke yi amma tun da suna sun daɗe cikin abin suna ganin cewa ai yanzu shi kenan su sun wuce lokacin da za su tsaya su nemi ilimi amma asalin ba ma tullabul ilmi ba ne mafi yawan waɗanda ake kira malamai a yau ɗaliban ilimi ma ba su kai ba in ai magana a ce kare na malamai to ina malaman masu ki to ai babba shi ne wanda ya karatu ya gane shi ne babba wanda bai karatu ba duk shekarunsa yaro ne ba a kira ne babba harka ilimi sai dai a harka shekaru a ce bai babba na fatar an gane to saboda haka mu kula sarfu yanzu ne za a shiga saboda haka a dagi sarfu yana da matukar mahimmanci Allah ya samu dace to bar mu karanta muqaddiman malam fassara zuwa abinda Allah ya so to ibnu malik yake cewa الحمد لله لا أبجي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل وانا اتتي مقدما مالا الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا وبعد فالفعل من يهكم تصرفه يهز من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل آه. ya yi amfani da bahari mai sauƙi shi ne albaharul basit albaharu albasit mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu shi ne wazaninsa sauraka yana da sauƙi ƙwarai da gaske to malam ya ce alhamdulillahi cikakkiyar godiya ta cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka yi bayani a baya malam ya ce la abu bihi badala ba na nema bihi da wannan godiyar ko da shi Allah badalan wani musanya ko canji lafazin la'abgi a wato jumla tana ya zama wa a mahallin abin nan hali ko kuma sifa ko hali ko kuma sifa ma'ana alhamdulillahi guda tabbata ga Allah kaga akan hasashe zamiri a ciki tunda asalin zancen ahmadullah kaga akwai zamiri na mai magana to abgi din zai iya zama wa jimla wato ta ta abin nan ta zamo hali tunda shi zamirin kaga ma'arifa ce ko Eh, akwai ƙa'ida a nahawu da take cewa aljumalu ba'adal ma'arifi ahwalun waljumalu ba'dan nakirati sifatun eh ƙa'ida ce sananna a nahawu in jimla ta biyo bayan ma'arifa to jimlar ta zama hali in jimla ta biyo bayan suna na kira to jimla ɗin ta zamo sifa saboda ita ma'arifa dama sananna ce sai dai a yi bayanin halinta kawai ita kuma na kira dama ba abu ne ayyananne ba shi kuma yana buƙatan a yi bayanin sifansa misali in ka ce ja'a zaidun ya buhaku aga zaidun ma'arifa jimlar ya buhaku a nan a hal ne sai ka ce jimla haliya amma yawwa eh amma in ka ce ja'a rajulun yadhaku aga rajulun na kira ne yadhaku aga musifa ce to wannan ka'ida ce sananna to da yace alhamdulillah la abgi din zai iya zamo wa sifa ga wannan damirin da ake hararowa a cikin kwakwalwa na shi mai magana an gane? sannan kuma wannan shi ya fi wannan shi ya fi dacewa kuma yana zama wasifa ga ainihin masdari wanda za a kaddara alhamdulillahi hamdan to shi hamdan din nan kaga masdari ne na hamida kuma kaga da kira ne to sai zan abugi ya zama sifa gare shi alhamdulillahi la abugi hamdan la abugi to ko ka kaddara shi in ka kaddara shi akan wancan damirin da ake hararowa sai ya zabo jimla din ta zamo hal ka kaddara shi akan shi wancan mazzarin wanda na kira ne sai ya zamo sifa to shi bihi din nan shi ma zai iya komawa zuwa ga shi wancan mazzarin da aka kaddara eh ma'ana ba na nema bihi da wannan hamdu ɗin badalan wani abin musanya wanda zan yi amfani da shi madadin in gode ma Allah in ce a da wannan abin zan yi amfani a'a hamdu ɗin ya ishe ni sannan bihihi ɗin kuma yana aiko ma zuwa ga Allah ai ba na neman wani Allah a madadin Allah duk zai iya ɗauka alhamdulillahi la abgi bihi badala duka zai iya ɗauka godiya ya tabbata ga Allah wanda bana nema bihi da shi badalan musanya ko canji hamdan kuma wannan godiya ne ahmaduhu hamdan fi'ilinsa muƙaddari ne ina gode masa godiya yuballigu godiyan da tana isarwa min ridwanihi min ridwanihi al'amala ma'ana tana isar da ni daga al'amala abinda nake fatan samu ko gurin samu min ridwanihi saboda yarda Allah min dinnan tana zama wa sababiya saboda min wani lokaci takan zo sababiya ko kamar faɗin Allah ta'ala لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله to karka ce daga tsoron Allah a'a saboda tsoron Allah min anan sababiyya ce eh saboda tsoron Allah ba daga tsoron Allah ba eh to wannan a dalilin yarda Allah bi sababi ridwanihi wannan godiyan yuballigul amala zai kai zai kai ga mai shi zuwa ga samun abin da yake guri ko yake fatan ya samu shi ridwan an in ka ga dama ka wara un kasara kama yadda yake anan ko ka ce ridwan wa ridwanun min Allah to akwai kuma ridwanun duka ana karantawa eh an fahimci wannan to wannan kenan sai mala ya ce summa salatu ala khairil wara wa ala summa sa'an nan bayan alhamdala ko bayan hamdala sai salati ya tabbata a kan fiyayyen halittu shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa'ala kuma salatin nan ya tabbata a kan sadatina jagororinmu su ne jagororin ga sunan sai badali da su ya ce ko a ɓafu bayanin alihi alayensa wa sahabihi da sahabbansa alfudala masu falala jam'u fadili alfadala ba su falala wato sahabban da kuma alayensa sai ce wa ba'adu bayan haka falfi'ilu man ya hukim tasarrufahu kaga shi ma ibnu malik da ya ce wa ba'adu sai ce falfi'il don da kaga ba'adu din nan ko wa ba'adu din nan baka ga fa'un ba to wannan magana ba fasihi ba ne ba masana arabiya ba ne shi yasa shi wancan da ya tambaya sai ya samu malam ya bashi amsa wa ma wawu lati laha shartun yalihi jawabun qarduhu bil fa'i hatama shi tambayar da yake nan sai ce hiyal wawu lati qurinat bi ba'adu fa amma asluha wal aslu mahama sai ba shi amsa to duk inda malami yake za ka ga haka yake a hudu batul haja tashi ko a muƙaddimarsa saboda haka waɗin nan asalinta amma ita kuma amma ɗin nan asalinta mahama ita kuma mahama tana fa'idantar da sharaɗi falfi'ilu shi fi'ili man yi hukim tasarrufahu duk wanda ya kyautata jujjuya shi tun daga madinsa zuwa mudari'insa zuwa amrinsa da fitar da wasu abubuwa ismul fa'il ismul maf'ul ismul ala ismul zaman daga cikinsa sigatul mubalaga duk wanda ya kyautata wannan abun to gaskiya ya zai ribaci minan lugaci daga lugan larabci al'abuwa ba ƙofofi wasu bula da hanyoyi duk ƙofar da ya ga dama shiga zai shiga ba ya bilki in dai ka kyautata iya tasrifin af'al to ba ka da matsala ba zai yi a ce wai kana da wata ibara ko kana da wani ta'abiri da kake son ka yi wai ka kasa samun ibarar da za ka yi amfani da ita ba zai yi ba saboda shi masanin sarfu to larabci baya ya mai baya talaucin larabci duk abin da ya ga dama za ka ga nan take zai faɗe shi amma da kaga mutum na larabci yana ta maimaita abu guda yana ta maimaita abu guda da bai san sarfu ba ne kuma wani wurin sai ka ga ismul fa'il ake bukata ko mazari ake bukata amma sai ya je ya kawo fi'ili akwai wuraren da haka a larabci a wannan makami ismul fa'il kawai ake bukata ba a bukatar abin nan akwai makamin da kuma fi'ili ake bukata ba a so ismul fa'il saboda shi ya dace da makami amma bai da ala ɗin da zai yi tasarrufin wannan abu fishi za sai ya ta maimaita abu guda in fi'ili ne ya ta maimaita shi an gane? amma in ka san sarfu to sai ka ga to ai daga wannan fi'ili yanzu ismul ala nake so kaza zan narko ismul maf'ul nake kaza zan narko sigatul mubalaga kaza al mabni lil majhul kaza zan ci duk wa sarfu ake sanin wannan to ba sarfu ya za ka yi eh kaga babu babu wata kofa da zaka zaka abin nan to wannan malam ya yi abin da ake kira da bara'atul istihlal bara'atu istihlal bara'atu istihlal saboda ya yi amfani da alfa'il kuma ga at- tasarruf wannan yana nuna maka abin da za a yi bayani a kansa eh? yana da alaƙa da fi'ili ko yana da alaƙa da jujjuyawa eh, da ba a tasrif shine a tagayyaru canza kaza daga kaza zuwa kaza wannan shine sarfu a luga hmm? a istilahi kuma shine wancan da muka kawo ilmu mabanil kalimi tasarrufu da sheku abdullahi ya ambata to shine mala ya ce duk wanda ya kyautata ya goge wajen tasarrufahu jujjuya fi'ili daga kaza zuwa kaza da narko abubuwa da sauransu yahuz zai ribaci minal lugati ai allugata eh wannan min din nan littauki da ce ai yahuzul lugata zai ribaci luga ko kuma zai ribaci min din abarta dai akan asali yahuz zai ribaci al'abwaba ƙofofi wasu bula da wasu hanyoyi ƙofofi manya da ƙofofi ƙanana minan lugati na lugal arabiya duk ƙofar da ya so ya shiga zai shiga in ta gabas in ta yamma in ta kudu in ta arewa ko ina ya ga dama ya shige ya shiga luga shi ba da matsala eh saboda yana da na'ura eh yana da na'ura to saboda haka shi yasa kowane ilimi akwai buƙatar ka san ma'anarsa ka san ina ne maudu'insa me fa'idar da ake karanta shi kowane fi'ili yana da yana da wannan ko? eh to shi yasa Muhammad bin Sabbani yake cewa inna mabadi a kulli fannin ashara الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف to kowane fanni yana da mabadi guda goma da ake bukatar mutum ya sani akwai alhaddu akwai almaudu wannan duk an yi bayani a kansa duk an yi bayani akwai alfalala akwai nisba akwai kaza akwai kaza akwai kaza da sauransu to shi ilimin sarfu kamar da muka faɗa linaili ma'anan linaili ma'anan auli lafzin haffafu wannan shine gaya ɗinsa kuma shine ya zamo Uh, abin da kake son juyawa na kalma kana iya juya shi ba tare da wani bata lokaci ba a gane kaga wazifan nahawu daban wazifan sarku daban to haka ilimi yake ya ana maganar nahawu sai ka duk duniya na nan cikin nahawu ya an dawo sarfu kuma sai ka ga duk duniya na nan sarfu don a nuna maka ilimin suna da alaka da juna in ka san wannan to kana da bukata da wannan kana da bukata da wannan sai ce fa haka na zuman ka karbi wani waƙe muhitan wanda ya kewaye ilimin tasirifi na af'al bil muhimmi wanda yake da mahimmanci ba kare shi ma ya ishara kan cewa abin da ya yi mahimmanci a cikin tasirifin af'al din shi zai kawo maka sai ce wa kad haƙiƙa ya hawi wannan waƙen ya tattara a tafasila ko wato fusul-fusul daban-daban shi ne ce man yastahdirul jumala ga wanda yake tattara yake iya istihdarin jimloli e wa qad yahwi tafasila haƙiƙa yana tara fusulu da dama man yastahdiru shine fa'ili man yastahadirul jumala duk wanda zai samu ikon istihdarin jumloli to ya hawi tafasila shi ko zai tara fusul fusul daban-daban azuzuwa daban-daban eh ma'ana in ka haddace kalmomi da yawa da jimloli da yawa to babu shakka duk wani fasili a ilimin sarfu da kake so ka yi magana a kansa zai zama sahal gare ka zai zama abu mai sauƙi babu wata wahala to wannan shi ne man ya sahadiru shi ne fa'ilin ya hawi التفاصيل شيني مفعول به التفاصيل شيني بياني دكي دكي دكي دكي kamar yadda ake karkasa azuzuwa eh a yi fasalin wannan daga wannan a yi fasalin wannan da wannan to haka wanda yake istihdarin jimloli to babu shakka zai tara tafasilu na arbiya da dama musamman a shi wannan ilimin na na sarfu to wannan ita ce mukaddima ta shi malam da ya kawo kuma duba da lokaci so muna iya takaitawa sai zamo sati mai zuwa in mun dawo ko karatu na gaba sai zama abin da za a yi magana a kansa wato babukan ne babukan ne babukan ne ta saboda haka haka dama haka kusan ismu ismu fi'ilin ce da ake kawo ta ta wakilci fa'ilul amri madadin a ce da kai khuz to shi da sai a ce da kai haka namiji mace haki tasniya hakuma maza haku mata hakunna ana amfani da shi karbi kaza madadin khuz karbi kaza eh yawwa to wannan kenan wani zubin kuma kafin ɗin in ka ga dama sai ka canza shi zuwa hamza sai ka canza shi zuwa eh zuwa zuwa hamza irin su ha'a irin su ha'i ha'a na muzakkar kenan eh ha'i nawa yawwa na tasniya kenan ko ha'uma ha'i na mace muzakkar mu'annas ha'uma shi ne na tasniya ha'um shi ya zuwa ƙur'ani ha'um muqra'u kitabi to wannan jam'i na jam'i ne ha'um shi na jam'i ne kuma akan ce ha'unna shi ma ana nufin jam'i eh akan ce ha'um haka akan ce kuma ha'unna na jam'i kenan ba na jama'a haka sawa'un eh duka ana amfani da shi so wannan kenan akwai tambaya Na'am. Shi kenan. To wani sati sai mu tashi bi fa'ilallal fa'ilu zu ta jiri da au fa'ula, insha Allah. Za a fara shiga cikin aiki kai tsaye. Allah ya samu dace. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته